أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا منها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai girma da ɗaukaka mai ikon dukan komi wanda da kaddarawa shi da ikon shekamu a wannan rana ta laraba wanda ya daidai da 20 daidai ga watan shawwal hijiriya 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan abril meladiya 2026 don ci gaba da tafsiri na kowace rana ta laraba muna cikin suratul tauba a satin da gabata mun tsaya aya ta 16 zamu tashi aya ta 17 ma kana lil mushrikin an ya'muru a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أي ما ينبغي للمشركين بيداتي بقى bai inganta ba ga mushirkai su ce za su raya masajidan lahi dakunan Allah alhali shahidi na ala'an fusuhin bilkufur suna shaidawa ga kawunansu su kafirci bilkufur da kafirci bi ma'ana halinsu ya nuna su kafirai ne ko da ba su yi hito hili wasu yi magana sun ce su kafirai ne kun gane ko shi ne halinsu ya nuna su kafirai ne da yanayin da suke a kan shi da abin da suke aikatawa kuma na kafirci ko da ba su yi furci ba da baki to halinsu ya nuna su kafirai ne idan an ce masallaci a nan masallacin ka'aba wanda shi ne an gina a kan sunan allah a kan bauta ma allah shi kadai wanda khalilullahi annabi ibrahim ya gina shi da shi da ɗan shi Ismail shi ne farkon ɗaki da aka gina a ban ƙasa inna awwala baitun wudi alinnas lallazi bi bakkati mubarakan hudul alamin lalle farkon ɗakin da ka fara gina a ban ƙasa wanda ke makka shine ɗakin ka'aba a cikin shi akwai ayu bainani sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce ulaika habitat a'maluhum su waɗannan kafiran ko waɗannan mushrikan aikinsu ya ɓaci wa finnarihum khaliduna su a cikin wuta masu dawama ne kenan ba ta yiwa a ce mushirkai sun raye ɗakin Allah alhali su suna shirka a cikin shi suna kiran wani Allah ba Allah ba suna kiran lata da uzza da manata kaga wannan shi ma kafirci ne kiran sunan wani Allah ba Allah ba kafirci ne kuma a cikin ɗakin Allah wannan kenan da haka Allah ce ayyukansu sun ɓaci kenan wannan kiruna mana cewa shirka tana ɓata aiki kamar da ayu suka nuna haka walaƙad uhiya ilaik wa ila allazina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin hakika ayi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare ka da wanda suka zo gabaninka cewa da a kaddar za su yi shirka ko da a kaddar za ka yi shirka da Allah aikinka zai ɓace kuma za ka kasance daga cikin hasararru wannan malami suke cewa an tamna tsakuwa don aya ta ji tsoro ne ana magana da manzan Allah amma al'ummar shi ake ne an san manzan Allah baya shirka ba shirka ba ko karamin lahi manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi bai aikatawa wannan wai dan ana magana ne da al'umma al'umma manzan Allah su yi hankali akan shirka duk mutumin da ya mutu yana shirka to ba shi ba gafarar Allah innahu man yushriki billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar duk wanda ya shirka da Allah duk wanda ya hada Allah da wani auren bauta Allah ya haramta aljanna gare shi makomashi wuta azalume ba su da mai taimako sannan sai Allah ce tunda su mushrikai bai dace ba ba ta yiwa a ce mushrikai sun raya dakin Allah to sai Allah ce inna ma ya amuru masajidallahi waɗanda kadai suke raya masallatayen Allah man amana billahi su ne suka yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar ƙarshe wa aqama salata kuma suna tsaye da sallah a cikin lokaci tunda sallah ita ce mafi girman ayyukan da ake yi da gabbai bayan kalmar shahada ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci sai an ka ambace ta cewa wa aqama salata suna tsaye da sallah a cikin lokaci sannan wa'atar zakata suna ba da zakka dukiyarsu sannan walam ya sha illallah ba su jin tsoron kowa sai Allah lafazin walam ya sha illallah jin tsoron Allah haƙƙi ne da Allah ibada ne bai kamata baka ji tsoron wani Allah ba Allah ba a cikin abin da bai dace ba a ji tsoron shi sai Allah amma akwai tsoro na ɗabi'a wanda an ɗabi'anci ɗan adam da shi wanda kowane ɗan adam yana da wannan tsoron yana da wannan tsoron na ɗabi'a hatta annabawa annabi musa annabi musa lokacin da ya zai sanda ta zama maciji me yayi walla mudbiran wala yuqib ya jewa sanda sai ta zama maciji sai ya juya ko da waiwaye bai wallahi la takhaf muka ce kan tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalu Allah ce manzanni ba su ji tsoro gabana kaga wannan tsoro ne na ɗabi'a babu laifi babu laifi dan dan adam ya ji tsoron namun daji babu tsoro dan dan adam ya ji tsoron yan hoshi wannan tsoro ne na ɗabi'a bai da laifi ba a cewa dan kayi ji tsoron waɗannan kayi shirka tsoro wanda idan kayi shi kayi shirka shi ne idan wani ce sai ka gani idan ya ce ma sai ka gani ai sai ka talauce ai sai ka rasa kaza to a lokacin malamai suka ce idan ka ji tsoron shi dan ya ce sai ka gani wallahi ka ji tsoron wani Allah ba Allah ba ka ƙara ka ji tsoron tsumma ta yayewa tsamma akwai miciki akwai kunama da ka ji tsoron shi duk lokacin da mutum ya ce ma sai ka gani ka ce wallahi ba abin da zagari sai alheri tun da kai ba Allah ba ne ba ka isa ka talauta ne ba ba ka isa ka kashe ne ba ba ka isa ka mun komi ba to a lokacin da ka ji tsoron wannan idan ya ce ma sai ka gani ai sai ka talauce ai sai na talauta ka wallahi idan abin ya tasiri a cikin zuciyarka to ka tabbatar da ka ji tsoron wani Allah ba Allah ba to wannan shine tsoron da ake cewa na ibada mun tsoro na ɗabi'a babu da hidan kaji tsoron maciji kaji tsoron wani namun daji kaji tsoron ɗan washi da makami wannan tsoro ne na ɗabi'a babu lahi don mutum ya yi shi babu lahi wannan kenan sannan sai Allah ce walam ya sha illallah ba sa jin tsoron kowa sai Allah sai Allah fa'asa ula'ika an ya kunu min muhtadi fa'asa tabbas Abdullahi tabbas ya ce fa'asa fil qur'ani wajiba idan asa ta zo a cikin ƙur'ani ana nihin tabbas abin wajibi ne tabbas waɗannan za su kasance daga cikin shiryayyu amma idan asa ta zo a cikin larabci ko wani hadisi ko ta in ba cikin qur'ani bane to asa ana tana magana fata ana fatan waɗanda suka sarki daga cikin mu'min amma idan asa ta zo a cikin qur'ani yace inji abdullahi da abbas to wajiba kenan tabbas ne waɗanda za su kasance daga cikin mummunai to ɗan uwa musulmi menene raya ɗakin Allah raya ɗakin Allah yana da nau'i biyu akwai hissiya akwai ma'anawiyya raya ɗakin Allah hissiya shine gina shi a mataki na farko a gina shi imma da laka imma da an duk sunan shi da ɗakin Allah ko ku sa zana ku kewaye duk sunan shi ɗakin Allah to wannan mataki na farko a gina shi ya tashi sama sannan kuma bayan an gina shi a rinka raya shi da sallah a rinka hamsu salawata a cikin fikul yawmin wa laila a cikin kowane yini da dare sannan bayan tsaye da sallah a cikin masallacin wanda shine mafi tana daga cikin mafi girman ibada sannan sai halqat darussa na tafsiri darussa na fiqhu darussa na tauhidi darussa dai a rinka karantar da bayan Allah to wannan imam musulmi shine raya masallatai amma ba ta yiwuwa a gina masallaci a kashe ma masallaci kudi amma sai dai a zo a yi sallah wannan bai daga cikin rayar masallaci kadai a'a ba a dursa ciki ba a karanta da bayan Allah da sauran shi sai dai a yi sallah a ruhe a'a da saura dole ne bayan an gina masallacin a tabbatar da ana karatuttuka a ciki a karantar da bayan Allah addini tun da farkon masallaci da gina a Madina farkon masallacin manzon Allah a Madina tun da wannan masallacin a ciki ake komi a ciki ake karatar da bayan Allah a ciki ake ayyuka na addini a ciki ake dukkan abin da shahi ayyuka na addini a cikin masallacin manzon Allah wannan kenan to kaga masallaci ba a gina shi kadai a mai kwalliya ba yanzu muna cikin wani hali muna cikin wani zamani sai kaga an kashe kuɗi ga masallatai a kashe miliyoyi amma wannan masallatai ba a raya su da ibada ba a raya su da karatuttuka karatun tafsiri karatuttukan tauhidi karatar da bayan Allah wai sai dai ai sallah a ruhi gaskiya da saura sannan kuma wai kanku tabbatar da wai yawai ta gina masallaci shine ake so ba shi bane manufa abinda ake so a cikin unguwa a gina masallaci dai idan an gina wannan masallacin dai to duk mutanen unguwa ana so su zo masallacin su haɗu sai dai in mutanen sun yawaita kuma sun nemi bukatar karo a kara masa masallaci sai a kara amma bai daga cikin manufa ta addinin musulunci yawaita masallatai da yawa a cikin unguwa sai ga masallaci wajen nawa amma wannan masallacin ba wannan masallatai da ake yawaita ginawa ba a raya su da ibada sai dai yawaita gina masallatai amma kuma ba a raya su da ibada ba daidai bane yanzu da Allah ku diba cikin unguwa gwa sai ka samu wata masallaci biyar kuma a masallaci sai ga bai wuce mutum saudi wancan bai cika ba wancan bai cika ba an zo an ƙara masallatayya da yawa in ba laihi a ƙara masallatayya idan mutane sun yi yawa bi ma'ana unguwa ta yi yawa yawan mutane sun yawaita to babu laihi a ƙara masallatayya saboda yawan mutane wannan masallaci bai ɗai bai isa ko ko biyu bai isa sai a ƙara ga na uku amma masallaci ɗai bai isa ba kuma manufar ku ɗai a masu ga masallatai ana ta gina masallatai kuma masallatayin ana ta musu kwalliya a yi ta kwalliya a yi ta kwalliya yana da daga cikin alamomin tashin kiyama a ƙarshen duniya za a yi ta masallatai ya kwalliya mun ba a da su da ibada wannan alama ce ta kiyama za a ta yi kwalliya tar da su kamar yadda kiristoci suke ma coci-coci kwalliya amma kuma a ƙarshe masallatayyan ba a raya su da ibada ba a raya su da kadatuttuka wannan kenan sannan kuma yana daga cikin raya masallaci shine tsabtace shi a tsabtace shi da da wannan daga datti a mushi tsabta a sanya turare a ciki duk wani datti daga cikin masallacin a tabbatar da an gusar da shi to ina ga masallatai mana kauye wallahi idan ka shiga cikin masallaci kauye sai ka dada sai ka dada hancin amma kuma dakin Allah ne shi ka dakin Allah da ake so idan ka shiga kana kamshi amma sai ga masallacin Allah da gara da gizo-gizo gidan gizo-gizo duk yana da ta wanda ke shi amma abin takaici sai ka tuka iska gidan mutum ɗaki mutum tsaf wurin kwanan shi tsaf amma wai wurin ibada ka bai da kyau wurin ibada ka kasa tsaftacewa wannan ba daidai ba ne wurin ibada ka ya kamata ka fara tsaftace shi da kyau ya yi mai kyau da an shigo masallaci na kamshi da haka ake so ma masallaci yana da komiti bi ma'ana komiti mai kula da shi kuma a cikin wannan komitin kowa na da aikin shi shi liman aikin shi ya zo ya baku sallah ya karantar da ku ga waɗanda suke kiran sallah ladannai ga waɗanda suke masallacin ko da yaushe suna kulawa da shi idan ɗayan sallah akwai mai rihewa akwai mai kulawa da shi wannan shi ke sa masallaci ya ci gaba amma iya zama masallaci kara zube wanda ya ce a ai wani zai yi wanda ya ce wani zai yi to masallaci sai zama kara zube ga yanan a zo ma a sata a cikin masallaci saboda mi ba mai kokarin kulawa da masallaci to da haka komiti a masallaci yana da muhimmanci wannan komitin to suke tsara komi da komi suke kulawa da masallaci suke kulawa da wutan masallaci idan an kawo faktir na masallaci su biya idan an masallaci da sufukoki suna bukatar gyara a gyara duk a cikin asusun masallaci ake wannan wannan kenan to kenan dole ne mu tsaya mu gyara wurin ibadodin mu ya kun yawa musulmi to wannan shine rayuwar masallaci tunda Allah ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wadanda kadai suke raya masallatan Allah sunan suka iman da Allah da ranar ƙarshe suna tsaye da sallah a cikin masallatai kenan a cikin lokacinta da an ce lokacin sallah yayi sun bari duk abin da suke sun bari sannan kuma suna ba da zakkar dukiyarsu idan dukiyarsu ta isar zakka kuma ba su jin tsoron kowa sai Allah ba a sa'ula'ika an yakunu min al-muhtadin min al-muhtadin tabbas waɗannan za su kasance daga cikin shiryayyu aya ta gaba sai Allah ce ka karanta ta ko Allah ce aja'altum siqayatal hajji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir yanzu za ku sanya shayar da alhazzai da da raya dakunan Allah kuka ce dakin Allah masjidil haram za ku daidaita shi kaman wanda ya iman da Allah da ranar ƙarshe wannan magana ana fuskantar da ita zuwa ga mushrikai kamar da Abdullahi dan Abbas ya rawato a cikin tafsirin wannan ayat yace wannan ayat ta sabka ne akan mushrikai suka ce a ai muke raya ɗakin Allah muke tsaya muke tsayuwa akan shayar da alhazai da haka mu muka yi cancanta da shi sai Allah ya saukar da wannan ayi a ja'altum siqayatal hajj yanzu za ku sanya shayar da alhazai da rayar ɗakin Allah mai alharma wa imaratul masjidil haram da raya ɗakin Allah mai alharma kamar amana billahi wal yawmil akhir kamar mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe kuma wajahada fi sabilillah yayi jihadi da dukiyar shi da kanshi a hanyar Allah Allah ce la yastawi ko alama ba sa daidaita idan da haka ku mushrikai raya dakin Allah da kuke yi da shahada alhaji da kuke wannan aikin ku bakin su nan a nan duniya tunda ba ku yi imani da Allah ba dan kun raya dakin Allah raya dakin Allah da mushrikai suke yi da mushrikai suke yi bai zama dai da wanda ya imani da Allah kuma ya yi imanin da ranar lahira kuma yi jihadi a yan Allah ko alama ba ɗaya ba ne Allah ce lasta wuni inda Allah masu da ta ma'aunin Allah sai Allah ce wallahu la yahdil qawma zalimi shi Allah subhanahu ta'ala baya shirye da mutane wanda suke azzalumai sai Allah ce allazina amanu الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله تشي الذين آمنوا wanda suka yi imani da Allah da manzan shi wa jahadu wa hajaru suka hijira daga makka zuwa madina koko da wasu wurare zuwa ga da wasu garuruwan inda ba a zartar da inda an hana su tsayar da musulunci zuwa ga garuruwan da ake tsayar da musulunci wajahadu fi sabilillah kuma suka yi jihadi da dukiyarsu a cikin hanyar Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu sun ba da dukiya kuma suka zo da kansu aka yi aikin addini a azamu darajatun inda Allah wanda su ne masu girman lada a wurin Allah wa ula'ika humul faizun kuma Allah subhanahu ta'ala ce waɗannan su ne masu rabota a duniyar lahira kenan hijira da jihadi a hanyar Allah da dukiya da kawuna yana daga cikin ayyuka masu girman lada mu rike su da kyau lalle wannan addinin ba wani zai zo ya taimake shi ba mu ne musulmi za mu taimakon addini mu ne da kanmu da kanmu mu hiddo dukiyanmu kuma mu hiddo da kanmu a yi aikin addini don da mun shiga cikin wani lokacin da dole ne yada addini sai da dukiya dole ne sai an sa kuɗi a cikin yada addini ko muna so ko ba musu wannan kenan kun ga dai Allah ce wannan yana daga suna daga cikin ayyuka masu girman lada a wurin Allah subhanahu wataala kuma masu wannan aikin su ne masu rabota duniya da lahira sai Allah ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin ubangijin suna musu albishir da rahama daga wurin shi minhu kenan ubangijin su yana musu albishir da rahama daga wurin shi wa ridwanin da yardodi wa jannatin da aljannoni ma ba ɗaya ba kaga sai an ce wa jannat ridwan yardodin ma ba guda ba sannan kuma wa jannat aljannonin ma masu yawa lahum gare su fiha a cikin aljannakin na'imun akwai ni'ima muqim da wamammiya Allah ka samu ciki wannan hadduku yana nuna mana muhimmancin ciyar da dukiya a hanyar Allah da dukiyarka da kawunan ku je ayi aikin Allah ka ku ja a da baya duk inda kake kai musulmi duk yadda ka samu halanka kai ma'aikacin gwamnati ne ka yadda za ka yi kaga musulunci ya ci gaba kai ɗan kasuwa ne ka yi ƙoƙari kaga addinin musulunci ya ci gaba kai wane ne duk watsayinka da Allah ya muka to kaga addinin musulunci ya ci gaba kakka kawo ma addinin musulunci cikas a cikin matsayinka wannan kenan duk inda kake addinin musulunci ya yadu ka yi ƙoƙari da dubararka da iliminka da dukiya ne duk a yada addinin musulunci tunda addinin musulunci ba wani abu ne na mutum ɗaya ba aiki na addini ba wani mutum ne na ɗaya ba a na mutum ɗaya ba na kowa da kowa ne in dai sunanka musulmi to addinin musulunci na buƙatuwa zuwa gare ka zo ka taimaka mishi a'a wai addinin musulunci ko kira ga addinin musulunci ba wani abu ne na malamai kaɗai wani sai ɗauka malamai kaɗai ne za su yaɗa addini malamai za su yi aikin su na tunatarwa na wa'azi na karantarwa ku masu kuɗi ko aikin ku na da kuɗin ku ku kawo dukiya ku sanya su masu iko su ma su yi aikinsu da Allah ya ba su kuwa da Allah ya ba su ƙarfin mulki su yi amfani da ƙarfin mulki su ga addinin musulunci ya yaɗi ya yaɗi kenan addinin musulunci na buƙatuwa zuwa ga kowa duk wani musulmi addinin musulunci na buƙatuwa zuwa gare ka ka taimaka musu don haka addinin musulunci ba na mutum ɗaya ba ne ba na wasu mutane ne mai tsararru su kaɗai na kowa da kowa ne a zo a taimaka a yaɗa addini birane da ƙauyuka wannan kenan da haka Allah ce lahun fiha na'imun muqim gare su a cikin aljanna akwai ni'ima dawwamammiyar ni'ima wadda ba ta karewa Allah ka samu cikin ta Allah ce khalidina fiha abada za su dawwama a cikin har abadan abada ita aljanna dadin ta kenan in an shiga ba a hitawa kuma a cikin aljanna ba a tsuha babu tsuha saboda mi in ma za a shiga aljanna sai an baida ka sabon jini sabuwar rayuwa ce za a gidan aljanna wannan kenan Allah ce inna Allah indahu ajrun azim inna allaha indahu ajrun azim allah subhanahu wataala a wurin shi ne lada mai girma take aya ta gaba sai allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم يا كما سيمان ككل إوايكم آباء جمع آباء aba'i jam'u abun uwayenku maza kenan shine aba wa ikhwanukum wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayinku da kallunku imma uwa ta hada imma uba ya hada imma uwa da uba ya hada shine ikhwanu kenan ƴan uwanku kenan awliya masuya in istahabbu al-kufra ala al-iman matukar sun fifita kafirci akan imani dalilin sabka wannan ayin musulmin da suka yi suka musulunta a makka sun musulunta a makka amma kuma idan sun ce za su hijira sai uwayensu su rinka musu kuka sai ɗayansu su rinka kuka za ku ta ku bar mu matansu su rinka kuka za ku ta ku bar mu sai suka ƙin hijira dalilin mi dalilin wannan uwayen nasu ko matansu ko ɗayansu sai Allah suka da wannan ayi Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aba'akum kakku riki uwayenku wa ikhwanakum da ƴan uwanku maza da mata auliya amma jikin tallamare ko masoya matukar mi in istahabbul kufra ala al-iman idan dai sun fifita kafirci sun zaɓi kafirci a kan imani da Allah da manzan Allah sai Allah ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibinci lamarinsu daga cikinku Allah ce fa ulaika hum zalimun waɗanda su ne azzalumai sai Allah ce kurkace musu in kana aba'akum in ya kasance uwayenku wa abana'akum da ɗiyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku yayu da kanne wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku ya an ce dangi dangin uwa ko dangin uba wa amwalu niqtarabtumuha da dukiyoyinku da kuke tara su ai hada hada tara dukiyoyi da kuke wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewar shi wa masakin da gidaje bila bila kwada kwada tardaunaha wanda kuke kun yarda da su ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi sun fi soyuwa gare ku fiye da Allah da manzan Allah wa jihadin fi sabilihi da yin jihadi a hanyar Allah sai Allah ce ba matsala ba tarabbasu ku yi jira bi ma'ana umarni ne amma kamar at-tahdid ne tsoratarwa ne ake kamar da ne da baban shi uba yayi nasiha da ya muka nasiha ya ce kaka yi kaza kaka bari sai ce to ta kai ga wurin nan ai dan uba ba yana nahi ta yi aikin ba ko yana nan ka take aikata kaga abin da zan maka to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ma yake musu radarin da Allah ke musu ya ce ku takwai tu ga wurin nan amma ku samu abin da zai biyu baya sai Allah ce fatarabba su ku jirayi abin da zai same ku hatta ya ati Allah bi amri har Allah subhanahu ta'ala ya zo da al'amarin shi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin lalle Allah subhanahu ta'ala baya shirye da mutane fasikai waɗannan nau'in guda abubuwa ne guda guda takwas aka zano idan ya kasance kun san uwayenku da ɗiyanku da ƴan uwanku da danginku ko da matanku da danginku da dukiyoyinku da kuke hada-hada tara su da kasuwancin da kuke jin tsoron karyewar shi da gidaje kwada-kwada da kuke kuka yarda da su waɗannan abubuwan idan kun fi son su fiye da Allah da manzon Allah to Allah ce yana zargin duk wanda ke da wannan halaye lalle babu lahi ka so uwa babu lahi so ka so uba babu lahi idan ka so ɗiyanka babu lahi idan ka so danginka babu lahi don kaso dukiya babu lahi don kaso gida menene lahin ka fifita san su akan sa Allah da manzo Allah to a lokacin kai babban lahi duk mutunan da tara kudin shi da gidajen su da gidajen shi sun yi sun yi muhimmanci a gare shi akan Allah da manzo Allah akan jihadi a hannun Allah to ya tabbatar da wannan suna daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ke ma razani da azaba ba daidai ba ne ka fifita son dukiya da son ‘ya'ya da son kuɗi da son gidaje fiye da Allah da manzan Allah da jihadi a hanyar Allah ka ɓambace bari ka tara dukiya akan jihadi ka yi son ka zamna ka tara kuɗi ka ƙin hijira domin wannan domin akan jihadi akan jihadi a hanyar Allah da son Allah da manzan Allah lalle ba daidai ba ne ko alama Allah subhanahu ta'ala na zargin mutanen da suke fifita san uwaye da iya da mata da dukiya da gidaje akan san Allah da manzon Allah ka yarda ka fifita san dukiyarka da iyanka da matanka da gidaje bila bila da kuke ginawa kana ganin wai da kabar gidanka da kabar kwaɗaɗe bilanka da kabar kasuwancinka ƙara kabar san Allah da manzon Allah kan kasuwancinka subhanallah da Allah ku dibira mai yanzu yaya miki yaya muke akan son kuɗi akan son dukiya akan son Allah da manzo Allah a yanzu ga wani hukunci da Allah da manzo Allah ya ce amma saboda son kuɗi sai ga mun keta alhar maka hukuncin Allah saboda wannan dukiyar namu ko ƴaƴan namu ko wannan mu lalle Allah subhanahu ta'ala na razani ga firgici ga dukkan mutumin da ke da wannan ɗabi'a ba hana ka so dukiya ba ba hana ka so iyaye ba ba hana ka so ƴaƴa ba ba hana ka so kuɗi ba ka fifita san su akan su Allah da manzo Allah shine laifi da haka ba Allah subhanahu ta'ala ya razani da firgici cewa fatarabbasu ahabba ilaykum illahi wa rasulihi idan kun hisan su fiye da Allah da manzon Allah kuma kun hisan su akan jihadi a hanyar Allah to Allah ce fatarabbasu bi ma'ana ku jirayi abin da zai sauka a karanku na uku ba ku jirayi azabar Allah hatta ya ati Allah bi amri inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin lalle Allah subhanahu ta'ala baya tare da mutane fasikai ai bai musu gaman katar kamar da Allah ce la tajidu qauman لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taba samu ba ga mutanen da sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe yuwaduna man hada Allah wa rasulah suna nuna soyayya ga wanda ke saba ma Allah da manzon Allah sai an kace walau kanu aba'ahu ko da iyayen su ne aw abana'ahum ko da iyayen su ne aw ikhwanahum ko da iyayen uwansu da yayu da kanne ne aw ashiratahum ko da dangin su ne dangin uwa da dangin uba Allah ce to ba za su so su ba ko da uwaye ne ko da ɗiya ne ko da dangi ne in dai sun ce ba san Allah da manzan Allah to ba ruwansu da su ba za su nuna soyayya akan su ba saboda mi sun kafirce ma Allah da manzan Allah to Allah ce ulaika masu wannan ɗabi'a kataba fi qulubihim al-iman Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu ya karfafe su da ruhi na iman daga wurin shi kuma wa yudkhiluhum jannatin tajri zai shigar da su aljanna wadda koramu suke gudana karkashin ta tajri min tahta al-anhar korama ta ruwa korama ta madara korama ta zumuwa korama ta giya khalidin fiha za su dauma a ciki Allah ce ula'ika hizbullah wannan su ne ƴan ƙungiyar Allah tawagar Allah kenan ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun lalle tawagar Allah ƙungiyoyin Allah su ne masu rabota duna lahira kenan duk mutumin da yake Allah yake manzo Allah ko da uwa ne ko da uba ne ko da ɗa ne ko mata ce ko menene ba ruwanka da shi tunda yaki Allah yaki manzo Allah wannan ita ce kaira ta alwala wal bara wannan kenan sannan Allah ce laqad nasarakumullahu aya ta gaba لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا وأنزل, وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين kamun mu ci gaba da aya hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ce wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladihi wan nas ajma'in imanin ɗayanku baya cika har sai na kasance na fi soyuwa zuwa gare shi minwal fiye da iyayen shi da ɗiyan shi da mutanen duniya gaba ɗaya bi ma'ana sai ka fifita son Allah akan son kanka da son uwayenka da son ɗiyanka da son matanka da son mutanen duniya gaba ɗaya kaɗai za ka shiga macikakken imani wannan kenan to ya za a gane haka idan ga dokar manzan Allah ga dokar iyaye a ga tawa za ka bi idan ka bi dokar manzo Allah kenan ka fisa manzo Allah kan mi akan iyayenka idan ka bibita dokar manzo Allah akan takowa to a lokacin ka fi son kowa ka fi son manzo Allah sama ga kowa a duniya kenan amma ga manzo Allah ya ba da doka ga wani ya ba da doka sai kana kon gaba kon baya kana wai tawa zambi ta manzo Allah zambi ko ta wancan zambi har yanzu imanin ka da saura ayya kuma imani ne ai idan manzo Allah ya ba da doka ba a tsaya wani abu kurum aika ta aiki wannan kenan sannan wannan ayat da mun karanta da sauran ayoyi da sunan gaba suna magana akan yakin Hunain shi yakin Hunain ayin shi ne shekara ta takwas bayan hijira kuma ayin shi ne bayan fatahu Makka fatahu Makka shi ma ayin shi ne shekara ta takwas bayan hijira a cikin watan Ramadan a 20 ga watan Ramadan to kuma kun kasance kun san da an kai fatahu Makka wasu sun shiga musulunci kuma wasu sun ba su shiga musulunci ba amma ana lallacinsu sannan bayan manzan Allah ya yi fatahu makka ya yi kwana sha tara sai da ya kwana sha tara a makka yana kasau tare da cewa makka yana garinsu ne amma kaga yanzu a zaman mu yake a zaman bako yake yanzu tun mutunan da wani zama ya kashe wani gari kaga yanzu ni a nan na zo tana tunan nan ne gida gari ne ko yanzu inda ta mura ɗumi zai yi kasar niki yanzu inda ta gida mura a matsayin bako ne niki tun da yanzu nan ne nike rayuwa nan garin tanu to haka manzo Allah makka garinsu ne amma kuma da ya tayi garinsu sai da kwana goma sha tara yana kasar ba kaga sai ta yi a matsayin bako ne yana kasar wannan kenan kenan inda inda iyalanka suke can ne gida kenan can ne gidan can ne gida gare ka kai wannan kenan bayan manzo Allah ya wannan kwanakin yana godiya ga Allah saboda mi an bude makka an bude ummul qura mutane suna ta shiga musulunci sannan ma da hadda ɗayan ƙauyuka da suna ta shiga musulunci manzo Allah ya hada rundunoni sai da an ka hada mutum dubu wannan dubu goma sha biyu ba su dubu goma sun zo daga makka sun zo daga madina sannan dubu biyu wanda suka shiga wanda aka samu a nan makka wanda an kai fatahu makka wanda suka shiga musulunci sababbin shiga musulunci su dubu biyu dubu goma kuma sun zo tare da manzo Allah daga Madina to sai manzo Allah ya hada rundunonin yaki cewa ya ji labarin kabilar Hawazin sun hada rundunonin za su yaƙe shi sai an manzo Allah ya hada rundunonin yaki runduna dubu goma sha biyu sai manzo Allah ya tunkari Hunayn Hunayn kuma wani wuri ne sunan wuri ne ismul makani ne wani wuri ne wanda tsakanin duki da duki shi ake cewa hunaini to su kafirai suna da suna ƙarƙashin jagorancin wani ne sai suka rigya manzan Allah zuwa ganin zuwa wurin kai zuwa dinan to san ko hili ne tsakanin duki cikin duwatsu tsakanin duki da duki sai suka yi suka suka yi kwanta ƙauna suka shige cikin duwatsu lokacin da suka shige cikin duwatsu su musulmi ba su sani ba suna shiga hilin tunda kun san hilin ne tsakanin duki da duki kudu sai sun kai ta musu ruwan mi an kai ta musu ruwan duwatsu ko ina a ruwan masu suka ko ina suna ta yin masu suna ana ta halbo mashi ana ta halbo mashi kamar da zamu karanta inda nan zamu gani yanzu Allah ce laqad nasarakum Allah fi mawatin kathirat haqiqa Allah ya taimake ku a wurare da dama badar mawdin min al-mawatin ne uhud ma mawutin minar mawaɗin ne a hazabu ma mawutin minar mawaɗin ne duk wannan wurin duk wannan wuraren Allah sun ta'ala ya ba musulmi cin nasara haka ma wa yau ma hunainin a ranar yakin hunain Allah ce nan ma an ba ku cin nasara a ƙarshe dai a ƙarshe musulmi suka cin nasara kuma a wannan yakin babu yaƙi da an ka samu ganima kamar wannan yaƙi raƙumi sai da an ka samu raƙumi dubu huduwa akuyoyi tumaki dubu arba'in kan matansu kan yaransu kan dukiyo da an samu kun sa abin da ya faru wannan yakin musulmi suka yi alfahari suka ce a yau dai in dai yawa ake ci nasara to yau yau ba za a ci nasara akan mu ba sai suka yi alfahari da ni da yawa suka ce in dai dai yawa ne ba za a rinjaye mu ba kaga maimakon su mai da cin nasara zuwa gawa zuwa ga Allah sai suka mai da cin nasara zuwa yawansu suke cewa wai in dai dan yawa ake ci nasara to yau ba za a ci nasara akan mu ba to sai Allah ya jarrabe su sai Allah ce wa yawmu hunain amma ranar yakin hunain iz a'jabatkum kasaratukum a lokacin da yawan ku ya birge ku kuka yi alfahari da yawa sai Allah ce falam tuhuna ankum shay'an wannan yawan kuma bai wadatar da ku komi ba wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa tan muku kunci duk da fadin tawa duk fadin kasa sai da tan musu kunci a wannan a wannan a wannan yaki Allah ce thumma wallaitum mudbiri suka jawo baya suna gudu ku za ku je da abin yake kun san idan ku manta ba yaki ne wanda akwai sabon shiga ne shiga musulunci kuma a cikinsu akwai almu'allafati qulubuhum wanda ba akwai wanda ba su iya shiga ba to wannan wanda suka gudo wanda suka fara gudu su ne sabon shiga musulunci dubu biyu kenan to kuma wannan dubu biyu da suka yi gudu su sauran da suka ga suna yi gudu yanzu ana cikin taro suka mutum ya yi gudu ya za mi za ka yi yau kana tsaya tambaya kai ba kullum arciya za ka yi sai in ka sai daga ba su tambaya wani an ka yi to haka suka yi suka ka suna ta gudu sai sauran musulmi suka su ma suka yi a cikin wa musulmi dubu goma sha biyu malamai suka ce malamai sira suka ce bai wuce mutum ɗari ba ko mutum tamanin kaɗai suka tsaya tare da manzo Allah a cikin dubu wannan kinwa dubu goma sha biyun nan bai wuce ba tamanin ko ɗari su ne suka tsaya tare da manzo Allah a lokacin da suke yi gudu shi ko manzo Allah yana a cikin yana saman taguwa yana kutsawa cikin cikin kafirai su a lokacin da musulmi suka yi gudu to a lokacin manzan Allah ke ƙara kutsawa cikin mi cikin kafarai da wannan yana nuna maka wannan zarunta tawa ta manzan Allah tsira da amincin Allah su rantun tagare shi a lokacin suke yi gudu ko kuma a lokacin yake kada taguwar shi tana fuskantar kafarai aliyu yana rike da lizamin da yana rike ta wai don kattai gudu a cikin kafarai a wurin kafarai manzan Allah yana kutsawa yana kutsawa sai manzan Allah ya ce ina ya gaya ma aliyu ya ce ikira da babban murya ya aliyu aliyu ya kira ya ce ya ahalar tamura ahalar ridwan bayatar ridwan sun da aliyu yana da babban murya da suka ji aliyu ya yi wannan kiran a lokacin tausayi ya kama su gaba da suka dawo manzo Allah ce anan nabi la kazib ni annabin Allah ne babu ƙarya annabi da abdul muttalib yace ni dan gidan abdul muttalib ne da suka ji wannan kururai alu ya yi kira da babban murya suka ci kai ba ta yi wa mabar manzan Allah mu gudu yanzu gaba sai suka komo da suka komo aka ci gaba da gwamza yaƙi a ƙarshe dai su suke nasara kuma Allah ya sabkar da mu Allah ya sabkar musu da mala'iku shine wa anzala junudan lam tarauha Allah ya sabkar da rundunonin mala'iku da ku ba ku ganin su ku ku mu ne amma su kafir suna ne suna ganin su kan kenan wannan mala'ikun sai suka tsoratar da kafiran suka saya musu tsoro shine wa anzala junudan lam tarawha Allah ya saukar da rundunonin mala'iku da ku musulmi ba ku gani wa azaba alladhina kafaru sai ya azabtar da kafirai wa zalika jazaa'ul kafirin Allah subhanahu ta'ala ce wannan shine sakamakon kafirai kenan a ƙarshe ne bayan gudun da suka yi sun dawo da suka dawo aka ci gwamnati da yaki ina wajen fiye da 70 an kace a cikin a cikin kafirai wasu an kama su kuma ga dukiya sun samu ganima sai Allah ce sun mai tubu Allah min ba'd zalika ala man yasha sannan sai Allah ya karɓi tuba fa yatubu Allah min ba'd zalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم الله ثم يتوب الله من بعد ذلك سنسي الله يتكلم توبس bayan haka ya karɓi tuba bayan haka alaman sha'u akan wanda suka yasu wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama sannan sai bayanin rabon ganima kun san muka ce ya tsohone da an samu ganima ga turakunma ga dawakai ga kananan dabbobi a wannan yakin ne manzo Allah ya yi rabon ganima wanda ya bada mamaki kun san wani abu gaba ɗaya mutanen madina ba a ba su ba gaba ɗaya manzan Allah bai raba wani gari mai ba su ba wannan dukiyar mutanen almuhajirun da an karbuta an karo ba ma ita da wanda suka zo ana lallashin zukatansu sababbin shiga musulunci akwai cikin suwa gabanin su wanda an ka ba raƙumi 100 kai ka sa wannan raƙumi 100 manzo Allah sai ce ga wannan raƙumi 100 wannan a bashi raƙumi 100 kun gane ko to kuma kun san manzo Allah yana da siyasa ta da'awa siyasa ta kiran mutane zuwa shiga musulunci akwai wanda shi sai da ni sai da kudi shi kudin yake so in an ba shi kudi zai yi zai tabbata to sai a ba shi kudin ko ba gane ba akwai wanda kuma ba sai da kudi ba kurum su in an kira shi zuwa musulunci zai shiga bai bukatar sai da kudi to a wannan lokacin ne manzo Allah ya amfani da wannan akwai wanda su in an ba su kudi za su kara lacewa a ciki in babu kudi sai su yi ni sai su ja da baya to sai aka ba su kudin aka ba su raƙun maɗari wannan raƙun maɗari wannan raƙun maɗari aka raba musu sai manzan Allah ya lalace zukatan mutanen madina ce kuma yankuri tun da daga baya sun damu suke cewa ya za a yi sai in waya ta zo a nemi mu amma in daɗi ya zo sai a yi sai a kyale mu manzan Allah ya zo ya lalace zukatansu yan musu wa'azi yan razanar da su suka yarda har suka rinka zubar da hawaye akan nasiha da manzo Allah ya musu kun gane ko wannan kenan to a wannan rabar ganima ne kuma wani daga ciki wani ya ce ai manzo Allah bai adalci ba ku ji ba ha wai ba a yi ba a yi ba a nufaci Allah ba a cikin rabar wannan duki sai manzo Allah ya ce wai haka wa zai yi adalci in Allah da manzo ba su yi adalci ba shi da ake kima zuwal wannan zuwa yake zuwai kuwaisar zul kuwaisar kai shi ne kakan kawarij kun ji asalin kawarij ke nan daga tsatsan shi ne kawarij suka hito kun san da ake cewa kawarij su ne wanda suke kafurta mutum in ya aikata babban lahi misali a wurinsu wanda ya shagiya ya kafirci duk wanda ya babban lahi ya yi kafirci da ka aikata lahi kuna sai su kafurta ka to sai manzo Allah ce wani daga cikin sabai ce ya manzo Allah kamar izinin sa ansare mu cikin cikin alishi za a samu wasu za su hito daga cikin tsokan shi wanda ra idan kun ga sallar su za ku rena taku in kun ga azumin su za ku rena naku suna hita daga cikin addini kamar yadda kibiya ke hita daga cikin daga cikin kuri haka manzo Allah ce in ka gane su suna da zahin addini zahin ibada zahin son addini amma ina suna fita daga addinin kama wadda kiba ke fita daga cikin kama baka suna ake ce ma hawari masu aƙi da kafirta bayan allah da kayan ɗan laihi babba su ce kafiri ne kun sa su kafirta ka kai tsaye to wanda suna ake ce ma hawari kun ji su ba to wai ba tun lokacin manzo allah an kafa samun su shi ne ya gaya manzo allah ce wai manzo allah bai adalci ba manzo allah ce ku kyale shi daga cikin tsotsanci za a samu wanda za su hito cikin tsotsanci su rinka da'awa su rinka in kun ga sallar su za ku rinka taku in kun ga azumin ibada su za ku in kun ga ibada su za ku rinka taku ma sai ku kuma kamar ba komai suke kamar ba ba komai kuke ba amma kuma suna hauta daga addini da sauki kamar yadda kibiya ke hita daga cikin baka to saboda Allah in ba ta ɗaya ba da asara ya za ka cewa manzo Allah bai adalci ba shugaban wasu adalci na duniya yanzu in manzo Allah bai adalci ba ai ai wani adalci a duniya dai wani adalci amma sai ce manzo Allah bai adalci to wannan su ne tsatsan shi ne kakan khawarij kenan wanda ya wannan magana tun zamanin manzo Allah Allah kare wannan kenan sai Allah ce summa yatubu Allahu alamai summa yatubu Allahu min ba'd zalika alamai sha sannan sai Allah ya karbi tuba bayan haka akan wanda ya so wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai Allah ce lokaci ya taiku insha Allah za mu dakata anan tunda akwai bayani ba ta yi wa matsaya mai bayanin lokaci ya ta yi abinda makaranta ala kama maladash abinda muka kuskure allah gafarta mana allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim naka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim naka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa